أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقوديا تاتبتك على مدوكتين سركي wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na nailul awdar min asrari min taqal akhbar za mu tashi a farkon babi to hadisi na 650 da da bakwai babu hujjati man ra'a farda farda al-ba'id isabata al-jihati lal-ayn wannan babi in an tuna muna magana akan alƙibla wancan satin mun karanta bayani cewa alƙibla wadda Allah maɗaukakin sarki ya sa musulmi ya dube ta yi sallah waɗanda suka fi wato wahala ko kuma ka ce wanda ya fi zama dole a kansu sai sun kalli ka'aba gar da gar su ne waɗanda suke cikin harabar ka'aba wanda suke cikin da'ira na harami suna kallon ɗakin Allah da idansu to su wannan ba su da sauƙi dole sai mutum ya kalli ɗakin Allah ɗakin Allah nan ta kowane kusurwa yana da kusurwa hudu yana da kuma ɓangaren kusurwa a in a ce gabas a ce gabas maso yamma ko ko gabas maso wane ne duka dai gefe-gefe kamar yadda kusurwa hudun nan to ko ta ina idan mutum yana cikin da'irar harami abin da ya zama wajibi a kan shi ya kalli ka'aba wannan shi yasa nan ne kaɗai za ka ga kuna sallah da liman kuna face to face in liman yana kallon kaba ta can kana kallon ta nan kuna iya haɗa ido da liman kuma shi kake bi sallah shi a nan ba dole ba za ka dole kana bayan liman ba na ta iya yiwa ma liman yana nan kai kana nan ko liman yana nan kana nan ko liman abinda ake nema yadda ya zama wajibi a kan liman ya fuskanci alƙibla haka zama wajibi a kanka kai ma ka fuskanci wato ka'aba da haka cikin da'irar harami abin da ya zama wajibi a kan mutum shi ne fuskantar ɗakin Allah to wanda duk ya kauce wa ɗakin Allah a nan bai da sallah amma wanda yake kuma wajen ɗakin Allah cikin garin makka kana ta ko'ina kake a cikin garin makka to abin da ya zama dole a kanka shi ne fuskantar jihar da ka'aba take in kana kudanci na sai ka duba ka'aba tana ina misali tana damanka ko tana hagunka inda duk take nan za ka fuskanta to wanda yake kuma wajen garin makka shi abin da yake wajibi a kai shi shine fuskantar jihar da makka take gaba dayanta inda makka take wannan shi yasa mu anan in ka ce ina makka take za a ce tana gabas shi yasa ake cewa muna fuskantar gabas kuma har ma ana da alkunya cewa wani bai kallon gabas in aka ce ma baka kallon gabas da wasu ana nufin mutum ba ya sallah na da haka kaga kenan abin da ya zama wajibi a kanmu shine mu fuskanci gabas ba wai abin da ya zama wajibi a kanmu wai in mun kalli gabas sai an jazare daga jikinmu an je an taɓa ka'aba ba wannan wani wahalar da mutane ne wanda yake shari'ar musulunci ba ta ɗora wa kowa wannan ba abu ne ma ba za ka iya tunda in ka kalli inda ka'aba take wani na can wani na can wani na can kaga zaran ma zai dawo haka ko inda da haka abinda Allah madaukakin sarki la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abinda ya zama wajibi shine inda duk kake to jihar da makka take gaba ɗayanta ita ce kai ka'abarka in ka kalli inda makka take shikenan ta ina take ta daman ka take ta hagun ka take gabas din ka take ta yamman ka take ko ina shi yasa yanzu in ka je wata kasan su kuma yamma za su kalla su yi sallah in ka je wata kasan arewa za su kalla su yi sallah in ka je wata kasan kudu za su kalla don me makka tana kudancinsu ko makka tana yammacinsu inda take kamar yadda mu take gabashinmu عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة آه رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو قربوا آه يعدد ذلك آه أسامو حديثي لقى أبي هريرة yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abinda ke tsakanin mafitar rana da abinda ke tsakanin mahaɗar rana alƙibla ne kaga ai magana ta ƙare ma bainal mashriqi wal maghribi qibla kaga kuwa idan na tsaya inna yi haka a inda rana take fitowa inda na sanya gabana inda ka'aba take sanan rana za ta zama tana fitowa dama na misali ta haguna za ta faɗi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ke tsakanin su duk alƙibla ne kaga ai magana ta fito duk abinda ke tsakanin su duk tsawon inda yake inda na kalli inda makka take to shikenan alƙibla ce da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa hadisin abi ayyub al-ansari yake cewa ku ku ku ku ku ku ku fuskanci mafitar rana ko ku fuskanci mahaɗar rana wannan ya danganta shi yasa wannan hadisi malama suka ce ba kowa zai aiki da shi ba da ya danganta kai ina kake wataƙila inda za ka fuskanta ba nan ka'aba take ba ba nan za ka yi ba wataƙila opposite na wannan zai zama su wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana da su su in sun fuskanci nan zai zama sun fuskanci harami ko kuma sun fuskanci tsaye bangaren shi ma zai zama sun fuskanci harami daka wannan hadisi yana nuna lalle farilla ne akan musulmi ya fuskanci ka'aba ainihin inda take wato inda jiha take ba wai sai ainihin ɗakin ba matukar ba yana cikin da'irar harami ba amma yana da'irar harami dole sai ya fuskanci ɗaki yawa ai wannan takaddar kama haka kaba take na kama haka take ko ba haka take ba na wana wana wannan takaddar kama haka take da haka kana nan wajibinka ka kallo nan kana nan wajibin ka kallo nan kana nan wajibin ka kallo nan kana nan dole nan dole nan dole nan dole nan to idan da kana nan sai ka yi haka kaga ne kaga da za a ji haka zai kai haka zai wuce da ka baka ciki da ka wanda ya zama wajibi in yana wannan da'ira inda ka'aba take kawai ya tabbatar da ka liman na iya tsayawa ko ina in kana nan liman tsaya nan kana nan in ka dauka wata kila ka hango liman kuna fuskantar juna ma amma shi yana kallon ka'aba kai ma kana kallon ta shi yasa imam malik Allah ya masa rahama da imam abu hanifa Allah ya masa rahama da imam ahmad bin hanbal Allah ya masa rahama har da imam shafi'i kowanne sun tafi akan cewa duk wanda yake ba a farfajiyar harami ba to ba dole ne sai ya fuskanci daidai ɗakin Allah ba. Me wannan yake nufi yadda ake cewa in masallaci ya ɗan karkace, na? za ka babu babu komai da ya dan karkace ina nufin in an in an auna da kwamfuta za ka ga san kwamfuta ne mai jan zare za a ja layi a ce daga layi kil to wani ya in ya je sai ɗai haka gefen harami wai sai mace ce sallar ku suna kallon ko Ethiopia ko wani waje a makka kuke kallo matukar jihar da ka'aba ko makka take nan kuke kallo da haka wannan na'urar ba yana nufin ni yanzu na tsaya zan yi sallah in ka zo ka ɗora zare a wuyana ka ja shi ka tafi direct na sai ya je ya taɓa ka'aba nan ba aka yake nufi ba Allah wa Allah akwai hadisin ibnu abbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa shi ɗakin Allah masallaci ƙibla ce ga waɗanda suke masallaci ya ce shi kuma masallacin gaba ɗaya shi ne alƙibla ga mutanen da suke haramin maka ta ko'ina suke nan za su fuskanta ya ce kuma wato shi haramin maka alƙibla ce ga mutanen duniya gaba ɗaya waɗanda suke mahaɗar ranar duniya da ma kutar ranarta da kawai kowa inda makka take nan ne alƙiblar mutane ko ina suke a duniya to sai ba babu tarkil qiblati li udhril khawf wannan babu zai magana akan mutum zai iya barin alqibla ya kalli wani waje yi sallah amma saboda uzuri na tsoro ina za a samu wannan uzuri shine kaman filin yaki kuna yaki ana sallah ba za ka ce kana kalla alqibla na abokin gabanka na bayanka da haka uzuri ne wanda sai ya zama yanda Allah madaukake sarki ya ce fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah da haka kawai duk inda ka fuskanta Allah yana nan kawai shikenan sai kai sallah an nafi an ibn umar annahu kana idza su'ila an salati al-khawf wasafaha thumma qala fa in kana khawfun huwa ashaddu min dhalika sallu أصلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها قال نافع ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري an samu hadisi daga nafi daga bin umar ya ce shi ibn umar duk lokacin da aka yi masa tambaya aka tambaye shi dangane da a sallar tsoro kaga ba inda ake sallar tsoro kamar filin yaki don abokin gaba na iya fitowa ta ko'ina yake yakan ba da siffar yadda ake yin sallar tsoro sa'annan sai ya ce idan tsoron ya tsananta tsoro ya yi tsanani to shi kenan ku yi sallah kuna tafiya ko kuna tsaye kuna gudu kuna sallah kana gudu kana sallah kaga kana gudu kan ina magana alƙibla ya danganta inda za ka gudu a yi inda za ka tsere da hakan za a yi sallah kuna kan abin hawa ku yi sallah kuna kan ƙafafunku ku yi sallah kuna fuskantar alƙibla ku yi sallah kuna fuskantar wato kishiyan alƙibla ma ku yi sallah ko ina kuka fuskanta a wannan lokacin haka za ku yi sallah shine nafi yake cewa wannan abin da ibnu umar yake faɗa yace baya jin yana faɗansa ne bai ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana faɗan abin da ya ji ne daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka in ana filin yaki Allah madaukakin sarki ya kiyaye ba ku ci amin ba yau Allah ya tsare mu da yaki eh haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni cewa la tatamannu liqa al'adu kada ku yi sha'awan hayaki kada ku yi sha'awa ko na a haduwa da abokan gaba amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa iza laqitumuhu fasbitu ya ce amma idan haɗuwa fa ta kama kada ku gudu in ka in yaƙin ya kama to ba gudu amma wai ku ringa fatan yaƙi a yaƙi musiba ce Allah ya kiyaye da haka wannan shine abin da aka dora wa musulmi amma kuma gudu in yaƙin ya zo babu saboda ya za ka yi ka gudu in ka gudu ma ina za ka je in ka gudu ina za ka in ka gudu ana yaƙi bai sa ka ƙara sakon ɗaya a abin da Allah ya ɗiba ma a duniyar nan in ka za ka yaƙi da kai bai rage ma sakon ɗaya a cikin abin da Allah ya ɗiba ma shi ya sa masu hikima suke cewa abin da ya shafi mutuwa ɗan adam ya haƙuri kar ya sa shi a cikin damuwarsa saboda ba abin da ka iya ba abin da za ka ƙara ba abin da za ka rage sakon ɗaya ba ka isa ka ƙara ba na rantse da Allah a cikin abin da Allah ya zana ma babu kawai ka fuskanci Allah maɗaukakin sarki ya sa ka cika da imani shi ne babban abin yi idan kuma kana son ka samu ka samu ƙarin rayuwa shekaru Allah ya ma ƙari to ka yawaita sadaka sadaka tana sa in Allah ya so ya ƙara ma shekaru ba ku ji tarihin wani saurayi da ke fadan annabi dauda alaihi salam ba yana zaune a fadan annabi dauda mala'ika mutuwa ya zo ya yi wa annabi dauda alaihi salam sallama dama yana zuwa annabi dauda ya ce mala'ika mutuwa ka zo ziyara ne ko ka zo aiki ya ce a na zo ziyara ne ya ce ya zo ziyara ne sai ce annabi dauda amma kaga wannan saurayin da ke zaune a kusa da kai wani saurayi ne da suke dasawa da annabi dauda ina nufin yana son shi sosai ya ce kaga wannan saurayin a annabi suleiman ne a annabi dauda ne ko annabi suleiman na da Allah gara annabi dauda ne ko annabi suleiman kana da tabbas annabi dauda ne a'a ku saura na gama ni dai na wa annabi dauda ne na ku kuma na annabi suleiman mun gama ku gaya mu annabi dauda baban annabi suleiman na ɗan ku gane mahaifin annabi suleiman ya ce masa wannan saurayi da ka gani saura kwana goma saura kwana goma ko sha biyu ne ko sha ɗaya ne shi manta ya ce na dawo don ɗauran shi shi gaba ɗaya a duniya allah maɗaukakin sarki shekara a ashirin ya ba shi ashirin da aka lokacin zan dawo abin annabi dauda ya kalli yaron nan yana yana yana yana me yake daukin ikon Allah yaron nan a'a saura kwana goma sha hudu kwana goma sha hudu ya rage in dawo ya ce masa wannan da ya ce musulman ne ya sa musulman da haka sai ya ce masa zai dawo kuma ya tafi annabi daura yana nan yana zira ido ya ga kwana goma ya yi kwana goma sha ɗaya ya yi kwana goma sha har kwana goma sha hudu ya wuce saurayi na ya mutu ba ya ce Allah mai iko sai kuma ga mala'ikan mutuwa ya zo ya ce masa ka zo ziyara ne ko ka zo ɗaukar rai ya ce na zo ziyara ne ce wannan saurayi ya ce shi na zo na yi ma bayani me ya faru me ya faru ya ce ranar da zan ɗauki rai shi har na zo da masu aiki da kayan aiki ya fita yana tafiya ina jiran lokaci ya cika yana da dinari guda shida sai ya ga wani miskini sai ya ebi gunnan dinari shida sai ya bashi sadaka wannan wanda ya ba sadaka sai ya addu'a ya ce Allah wannan yaro Allah ka ja kwanan shi ya ce sai kuma Allah ya amshi addu'a sai Allah ya ce a ƙara masa shekara 60 shekara 60 kowane dinari ɗaya shekara goma ya ce Allah ya ce mun ya ce Allah ya ce a ba ni na sa ba wancan ma ni na sa a yi na canza ya ce shi ne na zo na ma bayani saboda na gaya ma zan zo na ɗauran shi kuma baka ga haka ya ce shi ya sa yanzu nukon shekara ashirin shekara tamanin zai yi a duniya da haka in za ka kama sadaka ka kama sadaka na yauwa in kana son daɗewa a duniya kai ta sadaka yauwa shi ne allah maɗaukakin sarki ya san me zai ƙara ma da zai kayi shekara ɗari da ishirin aika haƙura na na nufin misali sai zai san duniyar mutum yi shekara ɗari na za ka ga ya ɗan haƙura bare a kai a ce ɗari da goma bare ɗari da ishirin to shi daɗewa a duniya yana da amfani bare ma wannan zamani da muke ciki akwai wasu shekaru da mutum zai kai su ne ake kiran shi shekarun taɓani kaga sarki ji malamai suke kira saboda shekaru ne da Allah maɗaukakin sarki yake sa mala'ika ya daina rubuta wa mutum komai shi kenan a ɗauke littafi na, na rubuta abu mara kyau a kan mutum saboda tsufa sai a bar masa kuma na alherinsa wannan kuma rahama ce ta Allah a ce a ɗauke saboda ya kai wasu shekaru to kaga ka kai wannan matsayin rahama ce sannan za ka gane wani matsayin da in ma da sabon Allah kake ba za ma ka iya ba na nuhu wasu abubuwa duk ba za ka iya ba mutuna da hankali za ka ga daga azkar sai karatun ƙur'ani su ne ma abin daɗin a duniya domin za ka waye gari ba abin da zai ma daɗi ban da karatun ƙur'ani ba to ba abin da za ka yi kai ba kasuwa ba kai ba biki ba kai ba taro ba kai ba suna ba na'am duk abin da ka san ana yi yanzu kana zuwa ba an wuce ka za ka ga abin da ke faranta wa dattijo rai shi ne karatun alkur'ani da haka wanda ya samu alkur'ani za ka ga ya yi tsufa mai kyau duk irin shekarun da yake da shi tsufa ne wanda yake sai ya wuni bai san ya wuni ba saboda yana jin daɗin karatun alkur'ani shi yasa karka yadda ka tsufa baka iya karatun qur'ani wallahi ko babu kuskure da dan adam zai a duniyar nan ya saki ya tsufa bai iya karatun Qur'ani Allah kuskure babba ga kuskure a nan duniya za ta zama ba daɗi ga kuskure na haduwa da Allah da haka mutum ya yi ƙoƙari ya gyara Allah maɗaukakin sarki ya ja kwananmu da imani idan kuma mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani sai babu tadawu'il musafir alamar kubihi haisu tawajjaha bihi wannan babu zai magana akan yin nafila ta matafiyi akan abun hawansa duk inda ta fuskanta wato idan mutum yana tafiya akan abun hawa sai ya ringa nafila ana tafiya zaka Kano zaka Kaduna zaka Jos zaka Bauchi zaka Enugu ana tafiya kana nafila a nan ba ruwanka da ina motar ta kama ina take fuskanta ina ake yi ko ina aka kama hanya ka ci gaba da yin nafisilinka daman da ruku'un da sujada duk ima'i ne ba wai sagoshi ake a ƙasa ba dan haka ake yi na in kana zaune a kujerar mota musamman tuka ka ake aka yi nafila ka yi abin nan shikenan ana san inda hali in zaka fara nafilan ka fuskanci alqibla in ka san ta kace direba du kalli nan in ya kalla ka ce Allahu akbar shikenan anan ba ruwanka da inda ka kalla haka zaka yi nafil filinka in ka zo ruku'u ka haka in ka zo sujada kai haka wato kanka ya zama na sujada yafi na rusunawa akan na ruku'u shikenan عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على راحلته قبل أي جهة أي وجهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة متفق عليه وفي رواية كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيث توجهت به وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه an samu hadisi daga ibn umar yadda Allah su ƙara tabbata a gare su ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin nafila yana yin nafila akan abin hawansa ko ina ta fitanta wato kuma yana yin wuturi a kanta sai dai baya sallar farilla baya sallar farilla amma abin da ya tabbata shine idan wuri yayi wuri ina nufin bayan da za ka yi za ka yi sallar farilla amma sai larura ta kama wannan yakan kama mutum a jirgi wani lokaci tafiyan jirgi mai nisa za ka ga sallah ta zo ta yadda asuba rana za ta fito baka yi ta ko ta yadda azahar da la'asar rana za ta faɗi baka yi ta da haka mutum sai ya yi ya zama mai uzuri a wata ruwa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah akan abin hawansa yana fuskantar maka ya taso daga madina ya taso daga makka zai je madina yana ta nafilfili ko ina abin hawan ya fuskanta yana cin gaba da nafilfilinsa wato kuma an ci a kansa nema aya ta sauka aya da ke cikin suratul baqara Allah yake cewa duk inda kuka fuskanta kawai ku ambaci Allah Allah yana jin ku saboda ainihin sallar ainihin sallar ba ita ce manufa ba shi Allah ma me zai yi da sallar ka Allah ya ce mu sallah ne kawai don mu samu lada ya samu aljanna in da man da sallan mu ma da Allah yana da wani abin da zai yi da sallan mu ai da sallan mala'iku ta ishe shi akwai mala'iku masu sallah akwai mala'iku masu tasbihi akwai mala'ikan da tun da Allah ya halicce shi ya yi sujada ba zai daga ba sai tashin kiyama akwai masu ruku'u akwai masu tasbihi akwai duka amma duka babu wanda Allah yake amfanuwa da shi ba mai amfanar da Allah ba mai iya cutar da Allah kawai ibada ce ka yi biyayya a saka aljanna shi ke nan da wani abu shi yasa za ka ji hadisin kudusi Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ku bayina lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ce da na farkon ku da na ƙarshen ku da aljanun ku da mutanen ku kanu ala qalbi afjar rajulin wahidin minkum su zama su juye kowa ya zama dan duniya zuciyar kowa ta ke kashe zuciyar kowa ta zama kaman zuciyar fir'auna Allah ya ce wannan ma na kasa zalika min mulki shay'a ba abin da zai rage ni da shi kawai kiyama za a ta dinna zuba ku a wuta zuba ruwan Allah Allah ya halitta su ba ku ji Allah ya ce in ya sha yi zuhibkun wa ya tuji akarin Allah ya so rana guda dije kashe mu ya zo da wasu kuma ya ce wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba wani aiki bane wajen Allah Allah mun tuba da haka mutum ya sani yana bauta Allah ne don kanan kai shi shi yasa Allah madaukakin sarki cewa in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun kyautata kanku kuka wa wa in asatum falaha in kun kyautatawa kun cutar da kanku wa an jabir radiyallahu anhu qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yusalli wa huwa ala rahilatihi an-nawafila في كل جهة ولكن يخفض السجود من الركوع ركوع ويومئ إيماء رواه أحمد وفي لوز بعث للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راهلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع رواه أبو داود والترمذي وصححه أسامو حديث لجابر دم عبد الله يدعى الله سبحانه وتعالى gare shi ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah akan abin hawansa amma nafila nafila yake yi ya ce kuma banzu Allah sallallahu alaihi wasallam ba magana alƙibla ko ina ya kalla kawai yana sallarsa ya ce sai dai in zai yi sujada kan shi ya fi risinawa a kan ruku wato ruku risinawan kan shi bai kai risinawarsa a wajen sujada ya ce sa'annan yana yin ima'i shi ne nuni da da na sallah a wani lafazi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni wata biyan bukatarsa da na zawo sai na same shi yana sallah yana fuskantar mafitan rana ya ce amma sujadar da yake yi wato ta fi ƙasa da ruku'un da yake yi وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راهلته تدوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راهلته فصلى حيث حيث ما توجهت به رواه أحمد وأبو داود عن سامو حديثي دقى أنس دم مالك يدعى الله سكارة تبتع قريش يشي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء ya yi nufi zai yi sallar nafila to shi kenan sai lokacin da zai soma nafilan sai ya juya abin hawarsa sai ta fuskanci alƙibla sai ya kabbara kaga somawa wataƙila ba nan yake tafiya wataƙila alƙibla na gabas shi kuma yamma zai to sai ya juya ta ta kalli gabas sai ya soma sai kuma ya bar ta tafi inda yake buƙatar tafiya da haka daga nan sai kuma ba ruwan shi da ina ta fuskanta imam ahmad da imam abu dauda suka ruwaito wannan hadis sai abuwabu sifatis sala wato babi babi da zai magana akan sifofin sallah babu iftiradi iftitahi habit takbir wannan babi zai magana akan wato bude sallah da yin kabbara wato sallah tana da mabudi tana da makulli akwai inda ake soma ta akwai inda ake kare ta sauran abubuwa duk ba a kiran mutum wanda yana cikin sallah shi yasa ya zama alaƙar liman da mai bin sallah daga bude sallah ne zuwa rufe ta daga nan sauran duk babu ruwan babu ruwanka in an yi da sallah an yi da sallah mai liman yayi bayan nan mai liman ba abin da ya shafe ka na ba abin da ya hada ka da shi na nuhu na abin da ya shafe wannan sallah amma duk abin da yayi tsakanin bude wannan da rufewa to ta shafe ka in dai ka bi shi sallah ba kuma yana nufin ma sai kana nan ko kana masallaci ba wannan shi yasa kaga kamlin qabli da ba'adi inda a ce za ka taso daga zonfo misali a so masalla a yi kabbara sallah kana zonfo ka shigo mota ka zo sai ka samu raka'a ta ƙarshe ka shiga sallah alhalin lokacin kana zonfo a raka'ar farko ƙabli ta kama liman ko ba'adi ta kama liman to kai ma da kake zonfo ta kama eh kaga baka nan ma baka ma vicinity na masallaci amma tunda ka shiga sallar to kai ma ta kama wannan shi yasa kuma duk abinda in ta kama ka kana tare da liman shi kuma liman ya dauke ma in dai ba ka gama bin sallah ma'ana liman yayi sallama idan liman yayi sallama to kai ka zama on your own na kai ta shafa amma in dai yana cikin sallah wanda yake bin liman kabli ba ta kama shi wanda yake bin liman ba'di ba ta kama shi matukar yana cikin bin liman amma za ta iya kama shi matukar liman yayi sallama kamar yadda wanda in liman duk abin da ya kama liman ya kama ka kana nan ko baka ka sani ko baka sani in ka tabbatar ya kama shi to kai ma ka shiga ciki me yasa duka saboda ka bi sallah me yasa aka dauke ma wancan aka ce liman ya dauke ma saboda ka bi shi me yasa abin da ya kama shi ya kama ka saboda ka bi shi yake an ali bin abi dalib radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبتاه صلاة الظهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه الخمسة إلا النسائي إلا النسائي وقال الترمذي هذا أسوه شيء في هذا الباب وأحسن عن سامو حديث دقاء علي دم أبي دالب يدى الله سكارة تبتع قريش دقاء النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mabudin sallah mabudin sallah shine alwala da haka mutumin da yayi alwala ya shiga cikin sallah shi yasa kaji annabi sallallahu alaihi wasallam zaka zo masallaci kai sauri dan kana cikin sallah kai mai zuwa masallaci ban ka alwala kana cikin sallah ana baka lada irin na mai sallah da haka aka ce ka taho a hankali tana cikin sallah fa huwa fi salah haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma wace ake fara sallah shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa tahrimuha so ma sallah a ce ka shiga sallah kuma an bude ta shine at-takbir lokacin da aka yi kabbarar harama lokacin da aka yi kabbarar harama wace ake rufe ta wa tahlilu har taslim gama sallah kuma ce sallama da zalimi mai ce assalamu alaikum to shikenan shi yasa in liman ya yayi yayi sallama me yasa aka ce wanda yazo ya sami zaman tahiyya ya samu sallah amma bai sami jami'i ba na saboda ba a rufe ba shine ayi saboda ba a rufe ba da haka in ka zo za a yi sallar misali a za liman ya yi raka a hudu ya zauna yana tahiya ba tsayawa za ka yi kabbara za ka yi ka yi maza na ka shiga ka samu shi kenan ka tashi kuma ba za ka sake ikama ba sai ka kawo raka a hudu kuma kana cikin wannan sallah da haka kusure ne mutane su zo sun samu tahiya da liman kuma ya ce zai bari ya je ga wani jami eh kawannan sallah za ka cika amma da zarar an yi sallah wato magana ta kare eh magana ta kare kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dahur yana nufin alwala da aka daban daga ba a sallah sai da alwala eh da aka da zarar mutum ya ta samu alwala to duk ayyukan sallah da ladan da ake samu shi ma zai ringa samu da tafiyar sa masallaci da sauransu duk ana bashi abubuwa a matsayin shi na na mai yin sallah har a zo a so mai yin sallah وعن مالك بن الهويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي رواه أحمد والبخاري وقد ساه عنه أنه كان يفتتح بالتكبير an samu hadisi daga Malik dan Huwairis ya da Allah su ƙara tabbata gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yi kamar da kwa gani na yi to ai mu ba mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yi amma an gaya mana yadda yake da haka kaga daidai yake da ku yi sallah yanda na aka koyar da ku nake yi da haka sallah koyanta ake yi yana daga cikin abin da shaidan yake yake mai da mu baya a kai mutum ya ki koyon sallah ya ce kawai shi ya iya ya ce ya iya dole da musulunci da koyo ake wani ya tura min wani wani bidiyo abin takaici kamar a yi kuka larabawa ne ƙato da gemu amma bai iya fatiha ba balarabe bai iya fatiha ba bai haddace fatiha ba ko ya yake sallah wallahu ala wata ke ja masa ƙulwallahu wa bai santa ba wannan za ka ga cewa abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na tashin duniya duk su ne suke tabbata mutum da gemu gemu fa sosai babba ba ƙarami ba bai iya fata ba balarabe to yaya ɗansa yake ya matarsa take kuma abin mamaki ba shi ɗaya ba da yawa ake ta hira da su wallahi sai ka ce kamar wasan kwaikwayo wajen a shi bai iya ba bai iya fatiha bai iya kulhuwar lahu ka kenan kuma musulmi sai ka tambaya to yake sallah shi yasa addini koyansa ake yi yadda muke koyon al'amuran rayuwar duniya haka ya kamata mu tsaya mu koyi addini shi Allah madaukake sarki saboda addini nan ya halicce mu saboda mu bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce da mutane da aljanu ban halicce su ba sai dan kawai su bauta mu Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'imun ban sai mustara mun wani arziki ban ji Allah ban sai su ci da ni ba Allah bai bukata duk arzikin na Allah ne Allah ya kawo wannan maluma suka ce saboda ya shi ya halice mu shi ya san mu ya san wato uzuri da muke bayarwa shine na neman abinci duk is uzurin mu bai wuce neman abinci ba wanda ya ki koyan fatiha ma neman abinci yana na sai kasuwa neman aiki duk sai Allah ya ce to ba shi na saku ba abinda na saku shine dan wannan na halice ku da kaga musulmi yayi kokari ya tabbatar da akalla ya iya karatun sallah eh ya iya karatun sallah zai iya karanta fatiha zai iya karanta inna a'adaina kalkausar zai iya karanta qul huwallahu ahad misali nake akalla kaga ya iya sallah ko saboda inda duk sallolinka a duniya da asuba da azahar da la'asar da magariba da isha fatiha kake yi da inna a'adina kalkausar da qulhu wallahu a ce duk haka ke sallah sallaka tayi sallaka tayi ba wanda zai ce ma sallaka ba tayi ba kawai wanda suke yin wasu ne sun fi kalada da dadewa da karatu da sauransu kaga dai a ce wannan a ce musulmi bai iya ba saboda Allah an kaje lahira ka cewa Allah ne to me ka zo yi a duniya neman kuɗi kasuwa aikin ofis ha ha abin tambaya ne me ka zo yi ana kamata mu gyara dole abin da dan adam ya zo yi shine wannan duk komai nafila ne wallahi komai dan rakiya ne ba ka ganin Allah maɗaukakin sarki yake cewa laƙaci ta muna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawalnakum wara zuhurikum Allah ce gashi kun zo mana ɗaya ɗaɗɗai kunku gashi na yanzu kun dawo wajen mu na kamar yadda muka halice ku duk abin da muka ba ku ajiya ma kun baro shi a can mutum ya je ya bar motocinsa a nan duniya ya bar gidajensa a bar duniya ya bar dalolinsa ya bar nerodinsa ya bar komai nashi ya koma wajen Allah kuma a ce zajen Allah ba daɗi Allah kiyaye eh shi yasa dan adam hikimarsa shine ya gyara alaka shi da Allah shikenan wannan duniya abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta ma shi zaka samu abinda ya zana ma zai same ka ba wani abin da zai canza Allah shirye da mu sai mu tsaya nan mu tashi باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة عليكم السلام نعم نعم نعم نعم yauwa ya ce dangane da kallon ɗakin ka'aba shin idan mutum yana harabar ya kalli ɗakin allan ko kuma ya sanya goshinsa a ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yake cewa da'a basaraka inda mawdi'a sujudika ka sanya ka ringa kallon ka sa idan ka yi ringa kallon inda zaka yi sujada amma wannan ba cewa aka yi kamar tsayuwar soja kwal idan ka yi sa nan ba juyawa ba kimtawa wannan shi yasa malamai suka ce ana sallah kana iya kallon limamin ka ina nuhu to an ka kalli kasa abinda ba a so shi ne kalle-kalle amma ka kalli limaminka ka ga yadda ya ruku'u ka yi ruku'u ka ga yadda ya dago ka dago wannan babu komai a sallah sannan in ka gaji ka kalli wajen sujada amma ka ga ba kallon banka can da banka nan misali da haka daidai yake da in kana ciki ko ka kalli ƙasa inda za ka sa goshi ko ka kalli ka'aba shi kallon ka'aba ai ibada ne da aka kallon shi yana da kyau Allah wa ala alaikun salam na'am na'am yana tambaya akan akwai inda za a nuna ma iyakar iyakan harami kaman ka tashi daga jidda zaka je makka akwai inda aka yi wani wani gate ne mai littafi gaduwa bai da nisa da inda aka sa bidayatul haram to daga nan harami ya fara idan kuma kana zuwa daga hanyar madina daga masjidu aisha daga nan harami ya fara to duka waɗannan abin da yake tambaya shi wanda ya salla a duk waɗannan wuraren daidai yake da wanda ya salla a cikin a haramin maka saba eh ladansu ɗaya matukar kana cikin harami wannan shi ta ce magana mafi inganci dalilin waɗanda suka faɗi haka shine lokacin da Allah madaukakin sarki yayi Isra'i da Mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika ya zo ya same shi a gida ne a gidansa ba a cikin harami ba daga nan ya dauke shi zuwa Baitul Maqdis daga Baitul Maqdis zuwa sama kuma aka gama aka dawo da shi gida amma da Allah zai ba da labari sai ya ce subhanallazi asra bi abdihi sai ya ce min almasjidil haram lakinan duka masjidil haram shi yasa ma zama harami duk abinda kaji aka ce an hana duk wannan a hududul haram yana ciki da ninkin zunubi da ninkin lada to Allah zai ninka zunubi ne bai ninka lada ba kasa ba zai Allah karamcinsa ya abin nan da haka yana daga ciki in har za a baka zunubi a wajen to za a bada da lada masu kokari akwai wani lecturer a a ummul qura ya tsufa gidansa yana jidda dattije ne an yi an yi a bashi gida a maka yace shi a yace a bashi dai lallaba rayuwarsa yace saboda ai duk wanda yake nan da kayi niyyar zunubi sai a rubuta ma ka gama wanda yake cikin haram in kana hududul haram niyyar sako sako ne amma anan in kai niyyar sako ka fasa halada ake ba na eh mutumin da ya zai sabo shi zai yana ce mai yaje zai ya fasa Allah da ake rubuta masa da haka abin nan duka harami ne insha Allah sallu ala nabi kare اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد a addu'o'i da ake ta yi wa ƙasar nan Allah maɗaukakin sarki yana amsawa haka mu ci gaba da roƙon shi Allah maɗaukakin sarki ya daidaita wani al'amura Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shugabannin su yi abin da ya kamata su yi waɗanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu wanda ba su da abinci Allah ka ba su Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imanin Allah ya tsare mana addinin Allah ya tsare mana mutuncin Allah ya samu raye musulmi muna mutu muna musulmi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين امين